بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya kawo mu wannan yammaci na Lahadi daren Litini yau muna 22 ga watan Rajab hijiran Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1445 a kida miladiya yau muna 4 ga watan biyu shekara ta 2024 mun dawo don ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mufsidatul qulub wanda malam Muhammad Salih Al-Munajjid ya rubuta muna fatan Allah madaukakan sarki ya kara masa imani ya kara masa hakuri akan jarabawa Alhamdulillah sati da ya gabata mun yi janazan ittiba'ul hawa bin son zuciya mun gama da wannan babi gabaki daya kuma mun yi ittifaki mun yi janazan son zuciya da aka abin da ake tsammani daga ɗaiɗaikunmu shi ne mun warke daga cutan son zuciya duk da kasancewan cutan tana zuwa ta dawo to amma dai mun gane lagwanta mun laƙance ta duk ta inda ta hudo muna iya fahimtar son zuciya tun da mun riga mun san ma'ananta mun san fuskokinta mun san ƙofofin da take zuwa da yanayin da take zuwa da mugun tasirinta a cikin rayuwa da addini mun kuma san gara basa da romo da wanda Allah ya azurta shi ne sanci san zuciya yake samu a duniya da lahira mun ji kuma hanyoyin ma da zaka bi ka magance makanka cutar san zuciya da dai abubuwa wanda ma ya tattauna a kansu a cikin wannan littafi to da haka har yi karin wannan abin karin shi yawa da haka sai muka fahimci cewa ashe insha Allah ta'ala mun warke daga wannan cuta na son zuciya amma ka kumanta da wata ka'ida da malin ya faɗi ta ƙarshe cewa son zuciya fa magance ta yana da matsanancin wahala cuta ce wacce take in ta kama bawa to warakan shi fa sai yayi da gaske sai ya nemi taimakon Allah sai ya yaƙi zuciyar sai ya takura ta ya hana ta abin da take so ya ɗan farar da ita da abin da ba ta so ya nemi taimakon Allah ya bi shiryan Allah subhanahu wata'ala ya bibiyi tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama a rayuwa da addini to in ya hada da addu'a da kyakkyawan niyya sai Allah ya taimake shi ina jin kusan gaban ƙarshe kenan malam da ya magana da ya zo magana khatima kalmomin shi na ƙarshe akan bin son zuciya abin da ya tabbatar kenan cuta ce wacce take tana da wahala kware da gaske babu wanda ya kubuta daga gare ta la babba wala yawo la malami wala ɗalibi wala ma wanda bai karatu la mace wala namiji babu dai wanda ya kubuta daga cuta na son zuciya sai wanda Allah ya kubuta muna fatan Allah ka kubutar da mu to mun karkara wannan bayani kuma muka yi ittifakin cewa mun yi janazanta kowa zai nemi taimakon Allah ya bakin kokarinsa ya ga azamantakewan shi na addini ba da son zuciya don abin da zai yi ma Allah a matsayin addini to ba son zuciya ce ba da son zuciya ta janibin kirkiro bid'o'i shi yasa ma ake kiran yan bid'a ahlul ahwa'i masu bin son zuciyansu ba suna bin nassin qur'ani ko abin da ya tabbata a cikin sunnonin ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallama ko aikin magabata ba ne abin da suka shato makansu da su da malamansu suka yadda shi ne addini to shi ne addini abin da ba su yadda da shi a matsayin addini ba babu yadda za a yi ka ce musu wannan addini ko da ka kawo ayon alkur'ani mai girma da hadisan annabi sallallahu alaihi ba za su yadda da shi ba to wannan ya sanya abadin addini masu kirkiro bid'a ake kiransu ahlul ahwa'i wato 'yan san rai da 'yan san zuciya hakanan kuma akwai san rai da san zuciya a mu'amala mu'amala tsakankanin iyaye da 'ya'ya akwai son zuciya yadda yake yayaye ko iyaye za su so yaya irin soyayyen da ta ketar haddi har yayansu sangarci yayansu shagwabi yayansu lalace son zuciya ne kuma ba za su yadda wani ya kwaba ma yayansu ba to akwai kuma son zuciya a zamantakewan aure ko da ya fito daga mata dangane da miji ko daga miji dangane da mata akwai son zuciya a makwabtaka akwai son zuciya a ɗalabta da malanta ƙofofin dai da ba ka tsammani duka son zuciya yana shigowa to kaga sai mun ci gaba da bibiyan al'amuran nan fa mun kuma yi da gaske mun nemi taimakon Allah to sannan zai tabbata cewa tabbas mun yi janazanta kuma in ka yaƙi zuciyanka yau gobe ma ka yaƙi zuciyanka an jima ma ka yaƙi zuciyanka an jiman can ka yaƙi zuciyarka matsalan tana bijirowa kana yakanta tana bijirowa kana yakanta me yasa tunda dai shedan yana nan a rayi matukar shedan yana nan a rayi zuciyarka ita ma tana nan a rayi to matsalan san zuciya bata kare ba daga ko ka magance makanka matsalan san zuciya a yanzu an jima ma sai ka kare an jiman can sai ka kare haka rayuwanka za ta tafi to Allah ka raba mu da wannan mugo cuta ta san zuciya to yau za mu shiga matsala ta biyu wanda ke gurɓata zuciyar ɗan adam mali ya ce attarafu attarafu mene ne ma'anin attaraf kecere yi da facaka shi ne ma'anin attaraf kecere yi da facaka duk al'umman da aka yi rashin da ce kecere ni da facaka ya shiga cikinta wannan al'umman ta mutu duk mutumin da aka yi rashin dace ya aƙidantu da aƙidan shi yana son kecere ne ya faca kayar da ya ga dama wannan mutumin ya gama mutuwa ba abin da za a iya cimma da wannan mutumin to saboda haɗarin wannan matsalar sai malin ya buɗe mata babinta na musamman ya ce attara facaka da kuma kecere ne babu shakka duk wanda aka kawo gaban aka ce facaka da kecere ni zai so ya gane hakikanin me ake nufi to a cikin littafin in ka matsa can gaba akwai inda malanye ta buga misalai akan wannan matsala duk da ba mu zo wurin ba amma bari mu dan in gaggaya muku abubuwan da malam ya kawo a misalai akan misalan facaka da ke cire ni domin in ana karanta babin karka hararo abin da ake nufi ya ce idan ka ga mutum ya mai da hankali akan gyaran gashi wani akan aski kawai sai kashe naira dubu goma aski ne zai iya awa uku awa hudu ana mishi aski ko kuma wace ce akan gyaran gashi wata tana iya kashe dubu saba'in dubu ɗari tana iya zuwa tun a zahar sai bayan la'asar za a gama mata wannan alama ce na facaka da ke cire ni duk al'umman da ta faɗa cikin irin wannan ta koma hidima ga gashi gashi fa wannan gashi ai ta gyara shi akwai askin da in za a yi maka shi sai ka ba da kusan dubu hamsin aski ne kawai sai ka ba da kusan dubu hamsin akwai mayuka mai na shafawa a gashi in ka ji irin farashinsu za ka riƙe baki wannan mai ne kawai na gashi akwai matan da za ta mallaki mai mai na shafawa a gashi kala biyar kala bakwai kala goma akwai kwando guda kawai na man gashin tuni kun gane kawai man gashinta ne kwando guda ne in aka daga wannan kwandon ya ishe ka jari ya ishe ka ka bude shago kawai duk an shagaltu ne akan gyara gashi irin wannan askin da zaka ga kafiran Amerika suna yi yan iskan Amerika, wanda za ga mutanenmu suna son shi yanzu akwai askin da yake sai ka biya dala 150 za a yi maka nawa ne dala 150 yanzu dala ɗari tana naira dubu ɗari da hamsin a yau dala ɗari ɗaya tak naira dubu ɗari da hamsin to haka sai sai ka biya dala ɗari da hamsin za a yi maka wannan askin sai ka biya kusan dubu ɗari biyu da hamsin wannan alaman fasaka ne da ke cire ni duk al'umman da ta fada cikin irin wannan to ta fada cikin rudani sannan ya kawo kyalkyal cewa da kwalliya na ƙarshe kyalkyal cewa da kwalliya na ƙarshe in za a sa kaya sai masu tsada in aka sa masu tsadar sai an zama zubi iri ɗaya kowace riga tana da hulanta tana da takalminta abin ban al'ajabi wai har maɓallai links nan da ake sawa kowace riga tana da irin hulanta da irin links da ake sa mata da irin takalminta ranar ake bani bayanin cewa wani mutum wai hulunan shi manyan akwatina ne guda biyu huluna huluna sun fi ɗari biyu da wani abu sun fi ɗari biyu akwai akwatu guda na links ne kawai kuncin yaran da Allah kai musu magana kaga wannan ƙetar haddi ne wuce wuri ne wurin kwalliya shi ne sai kaga an ce maka ana sa yadi ɗaya kaji an ce maka yadi ɗaya ya kai naira dubu kaza to in mutum ya mai da rayuwar shi ga baki ɗaya haka wannan alama ne nake cire ni da facaka ba irin wanda ke bijirowa ba akwai wanda ke bijirowa yau wata rara ta sami mishi ya sai yadi na naira dubu hamsin ƙila ita ke na a rayuwar ita ce na ganin sarki ita ce na ganin sarki ita ce na sallah ita ce na kaza ba irin wannan ake batu ba wanda rayuwar shi ta koma haka akwai wanda yake tute ma shi ya za a iya sa ma yadi kamar na dubu hamsin ko dubu ɗari a shi ya wuce nan shi ya wuce nan to mala ce wannan alama ce ta facaka da kuma kecere ya ce siyan tufafi na masu masu masu farashi wanda hankali ma ba zai dauka ba irin yadda dai muka yi bazana yanzu mutum ne zai sai riga amma sai ya nemi rigan da farashinta akwai rigan ma da farashinta bai takara karya ba amma kawai matsalan yanzu inda ake sai da rigan ne in ka je can gurin za ka same shi a kaza amma in ka je waɗansu irin manya-manyan supermarket to za ka samu farashin ya ninka goma to shi kuma ta za ya ce inda talaka ke zuwa ya sai kaya a nan zai je ya sai kaya kun gane to wannan alama ce daga cikin alamomin kecere ni da kuma facaka hakanan wuce wuri wurin ababen ci da ababen sha akwai wanda idan ya zauna a tebur ɗin shi zai ci abincin rana abinci kusan kala goma ne ke kai kowanne kuɗi aka sa aka kashe amma in ya zauna ƙila ko a kashe ɗayan ma ba zai ci ɗaya cikin goma ba ɗan abincin da za a ci ɗan kankani duk sauran fa an gama da su kenan ko dai in akwai karnuka a basu ko kuma haka nan dai zai lalace abincin a ɗauka abincin a zuba a bola a ɗauki abincin a zuba a bola to mutumin da ya mai da wannan tada in zai ci abinci shi sai ya sami an sai abincin da yawa kuma kawai alfahari ne da jin isa shi ba talaka ba ne shi ba talaka ba ne ba zai ci abinci irin na talakawa ba talaka ne zai ci abinci daga ɗan shinkafa sai ɗan ruwa sai waye iyakan shi kenan shi sai an haɗa ga farfesu ga ganda ga soyayyen kaza ga kaza ga kaza ga kaza kuma duk waɗannan abubuwan ba zai ce su ba amma dai ma'idar tasa tebul ɗin nashi na abinci duk ya ƙunshi waɗannan abadan kuma wanda za a kawo din ya fi ƙarfin buƙatuwan shi da buƙatuwan gidan ma gabaki ɗaya to sauran ya za a yi da shi ko dai a zubar ko a ba maguna ko a ba karnuka ko a ba aladu a tara facaka kenan mala ya ƙawar kawo duk ya tattauna a kansu in muka zo a hankali za ku ji amma na ina kawo wani don ka hararo in aka ce facaka da ke cire ne ake nufi ya ce haka nan ke cire ni a cikin bukunkuna a zo biki lokacin da ake cikin halin ni'iyansu kaga ana facaka a cikin biki bikin da za a yi cikin kwana biyu uku an yi an gama sai a kashe abincin da mutanen anguwan za su ci a wata ɗaya akwai wanda yake a bikin shi wallahi sai kashe sama da naira miliyan ɗari idan masu kuɗi suka je ne za su ce kaga wani sakarin da yawa bai san ma yadda ake kashe kuɗi ba wani na ce miliyan 100 kunan gashi nan na ji wani na ce kaki to in masu kuɗi suka ji ne masu irin wannan halin dariya za su yi ko za su yi mana gabaki ɗaya to miliyan 100 har wani abu ne da hasiyan tsaya ana magana a kai bikin cikin kwana ɗaya ko biyu bikin kwana ɗaya ko biyu kuɗin da za a kashe Allah kaɗai ya san iyakansa idan ka ga an zo biki an ce maka wai a bikin an rarraba wayoyin hannu irin wayoyin nan da ake sayan su naira dubu ɗari biyar shi aka rarraba ma waɗanda suka zo biki waɗanda suka zo bikin ƙila sun kai mutum ɗari biyu ɗari uku ɗari hudu an sai wayoyin hannu waɗanda yake wayoyin da yake dubu ɗari hudu dubu ɗari biyar su aka raba musu irin yadda za ga ɗin nan ana ɗan siyan kwandon sabulu ana siyan wani ana rarrabawa to su wannan wayoyin hannu ne dubu ɗari hudu dubu ɗari biyar ne an sai kamar guda ɗari biyar an raba ma mutane yana kake tsammanin an kashe wannan alaman attaraf ne alaman facaka ne da ke cire ko kuma ta ma kawo ga yanar aljawalat wayoyin hannu abin daban al'ajabi mutumin da yake ba ɗan kasuwa ba ba wani babban ma'aikacin gwamnati da zai taskace waɗansu ilmoma da waɗansu abubuwa ba akwai ‘yan kasuwan da yake ilmomansu duk yana cikin wayan hannunsu ilmomansu yana cikin wayan hannunsu waɗansu injiniyoyi ne ga sunan sun san irin abubuwa masu nauyi da ake sawa a waya waɗansu ma'aikata gwamnati ne bayanan ofis duk yana cikin waya yadda ake gudanar da jiha yadda ake gudanar da ƙasa to sai ka ji an ce maka waya ta kai kuɗi naira miliyan kaza miliyan biyu miliyan uku mai ɗan sauƙi-sauƙi shi ne 600,700 zuwa doshi miliyan ɗaya sai ka zama mutum ɗan tsigigi a unguwa bai ajiye ba bai ba wani ajiya ba bai da kama su yadda yake samun naira dubu goma kullum gidansu ma akwai katangan da yake ya kusa rushewa kudin wutan gidansu ana gwagwagwa a mafi yawan lokaci ma sai an zo an yanke wutan gidan sannan za a ƙuƙuta ‘yan uwa ƙuƙuta mai ɗari biyu mai ɗari bakwai mai ɗari takwas a ji a biya kuɗin wuta hanyar gidansu kwalbace ta lalace amma wa duk ya kasa samun abin da zai je taimaka ma al'umma ballantana ya kawo masallaci ya ce to a gyara kaza ko a yi kaza amma duk yadda zai ƙuƙuta sai ya sai wayan naira dubu ɗari biyar sai ya yi kuma me yake so shine wa in ya shiga cikin sa'o'in shi a ce shi wayan shi babban waya ne a cewa shi wayan shi babban waya ce amma fa abin da zai yi da ita daga kira sai messages sai ya shiga whatsapp sai facebook da yin wannan shiriritan sai twitter da waye iya kan abin da zai ke abin da yake da wayar tasa kai ma da wayar ka 25,000 nan da za ka iya yi da ita sai dai ya tutiyan cewa shi shi hoton wayan shi in ya ɗauki hoto to ko a dubai iyakanta kenan to sai mai najin ka ɗauki hoto da ka ɗauki hoto ya kyau sai mai ne duk da kyan hoton da bai kai zahiri ba ko ko jama'a duk iya kyan hoton ka da bai kai zahiri ba bai kai zahirin ka ba to iyakanta fa kenan sai dai ka ji mutum yana ce maka ai shi yana iya downloading ɗin kaza to da kai downloading ɗin kaza sai kai mai da shi ko karatuttukan addini kai ta downloading hujja zai zama akan ka wani zai ce maka yana da karatuttukan malamai na Allah ma fa kenan mutum na Allah yace maka yana da tafsiran malamai yana da karatuttukan malamai sun yi 500 to hujja ya tsaye akan ka dan ga ilimi nan a ɗakin ka me ka saurara me ka aiki da shi to malam duk ya kawo shi a cikin facaka da abin nan hakanan kuma siyan motoci da ƙawata motoci da nambobi numban motan wani ma za ka don shi special number ce duk wa'in fa alamu ne fa wani kecere ne da facaka duk al'umman da ta fada irin wannan al'umman nan an gama da ita ba za a cin makomi da ita ba jama'a ku lura da kyau duk matsalolin da ake faɗi fa matsalolin nan fa irin matsalolin 'yan Najeriya ne fa ni ban taɓa ganin mutanen da suke fariya da alfahari da sanya riga ba sai a Najeriya riga fa bukata ce wannan yadin ya burge ni zan sa abina komin arhan shi bai burge ni ba komin tsadin shi ban so to amma wai a Najeriya ne yanzu kiman ka shine irin rigan da ka sa gwargwadon iya sa rigan ka gwargwadon kiman ka kuma kamar yadda nake ci abin takaicin har a gidanku har a iyaye mahaifiyanka idan baka da ko sisi kullun kana tare da ita kai kake mata bauta kai kake mata hidima ka share mata daki ta aike ka can ta aike ka can ta aike ka gurin zumuncinta a anguwa kaza ta aike ka kauye kaza ta aike ka guri kaza amma baka da ko sisi riganka ma ga ta nan walaka walaka amma kana da wani yaya zai zuwa sai bayan wata biyu wata uku in yazo sai ba ta naira 250 zuwa 300 to uwan ta fi girmama wancan mai ba ta 300 ba kai da kake mata hidima kullum ba wannan abu daban al'ajabi abin daban al'ajabi in uba ne shi ma haka kai in ka kawo shara ba fa lalai iya ma saurare ka ba amma in alhaji yana nesa zai ci aikala to to alhaji da ba mun ce sai mun tambaye ka iyaye fa idan da a shirin za a yi wani abu alhaji ya ce baba na ce ba za a yi ba a a dama ba na ce tilas bane na ce a shawarce ka ne in ka da yayi sai ai an tali da al'amtu rabbataha yanzu uwar gijiya ne ta hai abin nan baiwa ce ta haifi uwar gijiyanta uban haka yake bin dan sau da kafa sau da kafa uwan haka take bin dan sau da kafa me yasa saboda yana da kuɗi yana da riga yana da mota yana da gida to ina mai da'a ina mai biyayyan nan yaron nan mai biyayyan nan wanda baka jin yana ma uwan shi tsawa duk inda ta zo ta ce wani je ka guri kaza wani zo mu aike ka guri kaza kullun yana kan hanya hajja ina wankin ke wanke ya goge amma shi bai da kosisi to wai bai da kima a wurin iyaye to idan dai wannan matsalar ta faru a cikin ƴaƴa da iyaye to me kake tsammani kuma a cikin al'umma shi yasa yanzu fafutukan mu kowa ya za a iya samu riga ya za a iya samu mota ya za a iya samu gida ya za a iya samu kuɗi ya tsaron matsara to in yankan kai kake yi kana da wa'annan abubuwa in ka fito haka za a rika bin karan kashi da ranka shi daɗi in kai magana ka ce baƙi a ce wuluk ka ce fari a ce fat ka ce ja a ce wur ba a canji ba a cin gyaran ka duk abin da ka yi haka ne kawai to kaga al'umman da ta faɗa wannan fa ta riga ta faɗa wace matsala fa to shine ga yanan duk malam ke zayyano mana motoci ka gani da irin lambobi ma da ake samun mota wani akan lambun mota sai kai mamakin abin da zai kashi da kuma wuce wuri wurin ginin gidaje da kyalekyalen gidajen ina bin su ne shafi na 43 ke ne yanzu almubalaga fi bina ilmanazil wata afifiha gina gida da kuma furnitures irin yadda za a yi ma gidan wa'yansu irin kujeru za a sa wa'yansu irin kaza wa'yansu irin kaza za a yi akwai gidajen da yake jama'a musulmi wallahi bulo ɗin da za a yi ginin gidan daga ƙasan waje aka zo da shi in ji ne ku kafi musanin wani bulo ɗin da za a yi ginin gidan duk faɗin najeriya kujancinta da arewacinta ba inda za a sai wannan bulo ɗin sai an je an yi odanta daga germany daga france daga dubai daga china daga nan za a yi odansu bulo fa da za a gina gidan da irin simintin da za a cicciki in an zo da wani irin bulo ɗin haka kawai za a ƙazzaba wani siminti duk da ƙasan waje ake zuwa da shi kuma abin ban takaicin duk a gama ginin wannan gidan ba a kuma rufe ƙofan da mala'ikan mutuwa zai iya shiga gidan ba an bar mishi ƙofa a buɗe ana kuma aiko shi shi kuma zai shiga gidan kaji irin matsalan da muke fama da ita yanzu wani gidan in kaji irin abin da aka kashe labulolin gidan daga kasan waje ne labulolin gidan kawai kawunan famfan gidan daga kasashen waje aka shigo da su to al'umman da kaga ta koma haka al'umman nan ta riga ta tafi Allah ya kyauta al-mubalaga fi istikhdam al-khadam wuce wuri wurin nemo mai aiki mai aiki kawai akwai wanda yake gidan shi masu aiki a gidan shi ai kamun ya isa ma wani local government din ma'aikata ne kawai masu yanke fulawa daban masu ba kare ruwa daban masu ba kare abinci daban masu goge falo daban masu share filin daban masu kaza daban masu kaza daban duk da sunan a gidan wannan ketar haddi wuce wuri ne facaka ne ko kuma kayayyakin wasa wanda kawai rai ne kawai ake ake hutarwa kawai ne na nan da irin kayayyakin wasan nan a gida kayan wasa ne kawai na nishadi da kece abin nan kece rai kudaden da aka shi a kansu Allah kada san iya inda ma aka aji kayayyakin wasan wani ya fi masallacin ne to haka nan kuma mallakan irin waɗannan ababen kawai na abin da bai da wani amfani kawai sai dai a ce gidan wani akwai kaza gidan wani akwai kaza gidan wani akwai kaza wani ma za ga ya aje kare a gidan shi ba wani dalilin aje kare kawai sai dai don alfahari karen kawai abin da yake ci yayi abin da mutanen anguwan suke ci gayi nan abubuwa daban-daban jama'a to shine nan malam ya kawo mana kaɗan daga cikin misalan in kaji an ce a tara facaka facaka da kecere ni to waɗannan su ne irin misalan facaka da kecere ni a yanzu ƙila kowa ya gano abin da ake nufi da facaka da kecere ni yawwa na kawo su ne saboda in ana magana ka gano kana hararo abubuwan da ake magana a kai to shine ma yace muqaddima alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd ma yace bayan haka fa inna tarafa da'un ubad yace lalle ke cire ni da facaka wata irin cuta ce ubad idan ka ji san ce da'un ubad cuta mai tsanani wacce take hana moriyanka da rayuwanka kuma yana wahala a gano ta ballantana a magance ta sai ce da'un ruban da'un cuta kenan ruban wacce take mai matsanancin wahala ba a gane ta da wuri ballantana a iya magance ta amma fi in ta kama mutum to duk wata muriya ta rayuwa ba zai ribace ta ba in ana ribatan ƙuruciya shi ba zai ribaci ƙuruciyar nan ba in ana ribatan gani ba zai ribaci ganin nan ba ana ribatan ji ba zai ribaci jin nan ba in ana ribatan ilimi ba zai ribaci ilimi ba ta dai riga ta gama da shi kawai shi yasa suka ce dahiya ce musiba ce cuta ce mai musiba in ta kama mutum ta riga ta gama da shi to a taraf kenan facaka da ketar da kecare ne cuta ce mai kashewa mai halakarwa ya ce wa marabun muhulik cuta ce mai halakarwa cuta ce mai halakarwa izasta shira fi ummatin zahaba bi azmiha wa aurafaha tabatu'an wa khumulan wa kaslan wa da'atan yace duk al'umman da izasta shira kenan duk al'umman da facaka da ke cire ni ya sauka a cikinta ya yaɗu a cikinta ya mamaye ta ya girma a cikinta to zahar bi azmiha jajircewa na al'umman nan shi kenan ya tafi ba wani jajirtacce a cikin al'umma ba wani jajirtacce wa aurataha tabaquan maimakon a samu jajirtattu masu kishi masu aiki tukuru don ci gaban kansu da ci gaban kasansu to sai dai kaga abin da zai gadar tabaquan shantakewa shantakewa lakakai lakakai at-tabaqu kenan sai kaga abin da ya kamata a isan mishi cikin wata daya sai a shekara goma ba a isa ba don Allah wannan al'umman za a cimma wani abu da ita wa kumulan sai ka ga al'umma ta fada cikin abin nan san jiki da san kai kumul kenan lalaci shine kumul sai al'umma ta fada cikin lalaci wa kaslan al'umma ta fada cikin kasala wada'atan al'umma ta fada cikin miƙe kafa da hutu kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi da abin da ke damu muke na kasan mu ka hada idan ka je kasan Japan ka ji ana ce maka wai yara yan primary ko a kasan China suna kera wayoyin hannu a mafarki suka sami irin wannan ci gaban aiki aka miƙe aka yi aiki tukuru amma a al'ummanmu nan kana iya samun dakta ba zai iya haɗa maka ko da zare ba zare ne duka ce dai za ka sami ka sami mene sunan shi auduga ƙila ka ji irin yadda hajiya take yi tsofaffi suke ɗan kakkaɗa wannan su zare akwai daktan da yake ya karanta irin wannan harkar amma ba zai iya yin zare ba amma na ana ga maka 'yan primary 'yan secondary suna hada wayan hannu kai sai kai ta santo ta wata hanya suke bi su hada al'umma ce wacce take wannan muguwar cutar bata fada mata ba kaji an ce maka wai mutum yana son yi bacci amma ba lokacin bacci a kasashen da aka ci gaba kenan ba lokacin bacci sai dai wai mutum ya dan raɗe jikin katanga yana fasan ya bacci ne saboda akwai aikace-aikace da yawa a gaban shi ya baro aiki yana kuma da wani aikin sai dai mutum ya dan rabe jikin katanga ya dan abin nan haka ya dan minti goma sha biyar ashirin fibigi ya tashi ya gama bacci a wannan yana saboda ne akwai aiki a gaban shi amma ka dubi irin yadda muke da matasa kirɗa-kirɗa ga basira da Allah ya ba su amma duk abin zai yake tafiya jama'a kara shantakewa yana gare da shantakewa akwai mai gyaran babur ɗin da yake yanzu ka zo mishi da babur a cikin kwali bai da bukatun sai ya ɗauki wannan manuwal ɗin wai yana dubawa wai wannan notin ga inda za a sa shi wancan katakon ga inda za a sa shi wancan ƙarfen ga inda za a sa shi kuma ƙila bai taɓa ganin wannan babur ɗin ba wallahi ka ajiye mishi zai haɗa maka ita ka kawo mishi ita da safe zuwa a zahar ya haɗa ta ya tashi saboda irin basira da Allah ya yi ma mutanenmu amma muna cin riban wannan basiran ba ma cin riban wannan basiran duk a banza take tafiya idan ma ya ɗan koyi sana'an ya sa ma kanshi cuta a cikin sana'a abin da za a kashe maka dubu biyu sai ce maka dubu goma wani lokaci ma ya ɗauki tsohon abinka a ɗan wanke shi in ma baka a gurin ba sai an wanke ba tsohon za a maida maka kuma an karɓi kuɗin kun gane matsalan da kyau bare ne nake tsammani aka ce dangwata ya buɗe kamfanin menene ko zai buɗe ne duk daga china da ina ne je ɗauko ma'aikata da muka zo muna magana da wani babban mutum muke cewa wannan kamun akwai rashin kishin ƙasa sai ce to malam ga min ina amintattun da za su yi mishi irin aikin da yake so cikin amana sai ya ƙure ni sai ya ƙure ni mu a nan al'ummanmu idan ka ba ta aiki ka kau da kai to na banza ta samu ana aikin ma masallaci wani na kwashe bulo yana ɓoyewa ana aikin masallaci wani ya ga faka-faka zai ɗauke kafin da ya gudu an ce a zo a tara kuɗi a gina masallaci wani in ya samu dama zai cinye kuɗin to ballantana zai ya ga kamfani an zaba miliyoyin kuɗi biliyoyin kuɗi zai ga in ya ɗauki ƙarfe kaza ya ɓoye ya fita da shi ba wanda zai sani sai mun taru duk mun kashe kamfanin sannan za mu sukuni akwai ɗaiɗaikun mutane da za ga mutum sai ya buɗe wani ɗan kamfani ko ƙaramin kamfani sai ya kira ‘yan uwan shi wallahi sanadiyar rushewan kamfanin kenan to kaga irin yadda matsalan attarar ke haifar mana sai ya ba mu humul lalaci kasal kasala da shantakewa wada'a miƙe ƙafa kowa yana son ya ji daɗi ne amma fa ba tare da wahala ba kowa yana son ya ji daɗi amma ba tare da wahala ba akwai al'umman da za ka karatu suka mai da hankali a kai technology ake yayi mu wanzu a gashi nan a ƙasa mu ba wani technology ba wani technology sai dai makiya sai ta nuna mana aiko je ku ta kwallo ka ai in ka iya kwallo kai kai kai kai an ka iya kwallo duk a duniya sai an ji ka to in ka iya kwallo sai mene a daidai lokacin da yake su suna can suna kora tauraron dan adam zuwa duniyan wata yanzu ma duniyar rana ake tunanin yadda za a yi aji technology abubuwa da dama sai ka ji an ce ina a yanzu ba a yin kaza a yanzu an ci gaba duniya ta ci gaba muku ga munan muna zaune a wuri ɗaya duk abin da aka gama yayin shi shekara arba'in talatin baya mu yanzu shi muke yayi in ka same shi shine wai yanzu ka ci gaba to ka ji abin da duk al'umman da ke cire ni da faca ka yi shige cikinta to yakan tafiyar mata da hazaƙa da basira da azama da mai da hankali sai ya gadar mata da laƙaƙai-laƙaƙai ya gadar mata da lalaci da kasala da miƙe ƙafa da san a ji daɗi kuma jama'a al'imamu ibn ƙaimi ya kawo wata magana ya ce wanda ka gan shi a duniya ya ce nasara to sai da ya bi ta gadan wahala akwai gada ta wahala wannan malamin da kake gani yana kishin gida a zaure in yana magana ba wanda ke cewa uffan sai dai duk in yi motsi a ce ala gafata mala kullum addu'a ake mishi ya miƙe ƙafa in ya ce a yi a ce ala gafata mala Allah ya ƙara malin imani abin za ya samu wannan lokacin da yake kwana baya bacci kai baka sani ba sai da ya hada ido ya hana ido bacci ya hana ido bacci ya hana ido bacci to gashi yanzu ya samu darajar ayyam amma sai da ya dauki kaskanci tukuna kafin ya kai ga wannan daraja to ko dakta da ke karantar da ku a jami'a shi ma sai da ya wannan lokacin da yake fafata karatu ya wahala kai baka sani ba to yanzu ya gama ya sami takarda yanzu ya samu ilimi zaka dole kai hakuri ka ta bin shi in ya shiga kilas ya ce ba wanda zai shiga mishi aji ai ta bin shi ana roƙo ya ce bai yadda ba kai jarabawa ya ce ya ga kana mishi halin kallon hadarin kaji ka faɗi kuma wallahi ka faɗi in ba an yi da gaske ba sai ka mamuke shekara ai wallahi wannan malamin azzalimi ne kai ne azzalimin ba magana wani malami ne azzalimi ba ai yanzu daraja yake da ita shi ya ɗauki kaskancin ajiya kai ma haka ya waje baka ɗauki kaskancin a yau to mu dubban ruwan mu satan amsa ma da satan jarabawan ya cika jami'o'in mu waye ba zai tsaye karatun tun daga SSE din waye ke karatun homun lalaci ya kama mu akwai wata yarinya ana jin kamar shekara biyu kenan ko uku da aka ce ta yi jam ta ci ko ɗari uku da nawa ne ana firar da mahaifinta wani profesa ne ya ce kusan ita ce aka ce ina tsammanin tana dai sahun gaba-gaba ko da ba ita ce ta farko ba kamar shekara biyu ko uku ana firar da mahaifinta aka ce to ga ikkata abin ya ce wani yarinya ne ba ta son karatu ba ta son karatu ya ce a 24 hours ba duka duka karatun fa awa takwas take yi karatun awa takwas reading culture ba shi a cikin al'ummanmu ga wani profesa yana zargin 'yan shi ba ta karatu karatun awa takwas ba kawai take a yi awa takwas ga yamin cikin manan wane ne ke karatun awa ɗaya ko awa biyu to wai ta ci ɗari uku nake tsammani da nawa ne shekara biyu kenan amma yana zarginta me ya haifar mana da wannan lalaci yanzu mutum in ya dan zauna minti goma minti sha biyar yana gani ya san hanyoyin da zai bi satan amsa ne ko kuma ka je ka ba da kuɗi satan amsa ne ko ka je ka ba da kuɗi shi ne profesa mansur kun daga irin kuɗuban da ya mana kwanaki da irin wannan wani ban ce duka ba da irin wannan wani aka je aka ba shi shaidan ya zama injiniya wani aka ba shaidan ya zama likita wani aka ba shaidan ya zama kaza wani aka ba shaidan kaza wani aka ba shaidan yanzu ya iya tukin jirgin sama da irin wannan homon da kasalan da miƙe kafan da son jin daɗin al'umma za ta tafi daidai ba za ta tafi daidai ba ya ce wa'allaka habil hayati duniya duk al'umman da facaka da attarar facaka da ke cire ne ya shiga cikinta to sai kaga yana yana rata yadda ita da rayuwar duniya wa habbabaha ilaiha duniya kawai zai ta kawata mata a to da ma da ya kawata mata duniyan ta miƙe ta nemi duniyan ta hanyar da ya dace irin kasashen turawa da kafirai duniyan kawai suka sani ya alamuna zahiran min alhayatud duniya amma kuma sun miƙe suna neman duniyan da gaske yanzu da suke neman su mamaye tattalin arzikin duniya da suka miƙe suka yi aiki yanzu ba ga duniyan tattalin arzikin duniya a hannun su take ba ka isa yanzu kai transaction din miliyan ɗaya ba tare da sun sani ba ba ka isa ba lokacin da aka zo da policing cashless za ƙarshen zamanin buhari ɗin nan waye isa ya ce yanzu ina da naira miliyan ɗari na san inda zan ɓoye wallahi baka isa ba ina sai banki in a gida ka bar shi wallahi idan efcc na kanka nan da nan kama ka za'i sai dai ba za ka fito da su ba sai dai su zama maka da su da tarbaya da ɗaya ne to in kuma ka ce zan yi ajiya a banki akan idan duniya kake tattalin arzikin duniya duka akan idan su yake to kaga suna son duniyan kuma sun yi aiki tukuru don sun mallaki tattalin arzikin duniyan kuma sun mallaka ka iya cewa sun ci nasara sun yi ƙoƙari don sun mallaki siyasan duniya ga baki ɗaya dawo hannunsu sun mallaka sun yi ƙoƙari domin su taƙaita sun mallaki abin nan na ilimi na duniya sun mallaka duk abin da yau ba su ga dama a karanta ba za a karanta da shi a duniya ba musulunci da masu ikilasi kada ke iya karya musu tsari addinin musulunci da masu ikilasi a cikin musulunci su kada ke keta alfarmansu suna karya musu tsari su koyi ilimin da ba sa so saboda wancan hadisi la tazalu ta'ifatu min ummati zahirin ala alhaq la yadurruhum man khalaqa man khazalahum wala man khalafahum hatta ya ce amurullahi wa mukazalik to mu ku a irin matsalin ƙasanmu ke cirenin da facakan ta shigo mana ta ratayar da mu da duniya to amma kuma ta haramta mana mu miƙe mamu ne mu duniya saboda kasala ya mamaye mu yanzu nan da za ka ɗauko ɗaiɗaikunmu nan ka ce don Allah ga wata miliyan biyu zuwa uku zo mu jajari in Allah ya har ya tsare mana aka samu riba duk za a ji daɗi ka ɗauki wannan kuɗin ka bashi wallahi kafin baɗi ya cinye kuɗin nan ya cinye kuɗin homul da da'a shi kawai ya miƙe ƙafa ya ji daɗi ne kana bashi wannan kuɗin ya je ya buɗe shago to za ga ya fara canza waya ya sai canvas ya sai fesin cap ya sai t-shirt ya sai kaza ya yi ma'arziki gaggawa bawan Allah bari mana arzikin ya samu sai a ji daɗin gabaki ɗaya zai ga a'a kawai shi yanzu yanzu kawai a yi ta a gama ya ci amanan ko da ko daga baya zai dawo ne shantaki ba shi da aikin yi in kuma ka wuce da mota ka wuce da leda ya zage ka ya ce Allah ya isa kai ka hana Allah ya bashi nan shi to ka kira shi ka ce zo mu nemi arzikin Allah tare ya cinye mu ne arziki arziki akwai masu arziki da dama suna da ruhi da nufin su zo su kawo taimako a cikin al'umma a haɗu a gina al'umma a samu mu matasa da aiki amma duk wanda ka je ka taba zai ce zaka bani aminci cewa ba za a cinye dukiyar nan ba to kuma ka kwatanta mutane ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba ba goma ba ba ashirin ba sun cinye kuɗin miƙe ƙafa kawai a ji daɗi miƙe ƙafa a ji daɗi akwai da dama da za ka ga yana koyon sana'a ko yana zuwa makaranta wallahi kan kasa samun abincin da zai ci wani sai ya azumi in mummuni ne wani kuma ya taɗa ne ɗame da yunwa amma duk in aka gama wannan kuma Allah ya buɗe ƙofofin alkhairi sai ga da an manta da wannan to su mutanen yanzu saboda miƙe ƙafa da shantakewa su suna ganin a'a ai matsala ce kawai ina kawai ga ka ji daɗin ka yanzu ko da zai haifar maka da matsala gobe da jibi da gata daga nan har ka mutu cikin walakanci da kaskanci yace wa tarafu inil tasaqa bi shakhsin hatta sara yusafu bihi kana zalika izanin bi da'ifihi yace in ko ka dauko ɗaiɗaiku duk mutumin da kaga ya ɗamfaru da facaka da attara facaka da holewa ya ce to wannan mutumin har ya zama ya sami za a ce kawo na ina wane ina aiwa na ba zai aiki kaza ba aiwa ne zai miƙe kafa kaza ya ce duk mutumin da ya faɗa cikin wannan to an fitar da wata saikula ne an fitar da wani abu wanda take shelanta cewa wani raunin shi ya zo kawai an gama da shi a irin wannan babin ne sai ka ga waɗansu mutane suna nan wai su sun zama sun mai da kansu bayi bayi ga waɗansu ɗaiɗaiku hakimai ku yi haƙuri sai ga wani shi bawan wani hakimi ne ba karatun addini ba karatun zamani ba neman arzikin Allah ga shi da iyalai da 'ya'ya duk da ya sauki haƙƙinsa ba amma ya yarda makanshi da kaskanci shi kullum yana kofar gidan wani mai sarauta ko wani ɗan siyasa in ya gama cin abinci su za a ba su zo suna wawa ƙololon abin da za a yi shine idan mai sarautar na fito zai tafi abuja ce to wani zan tafi abuja ba zan dawo ba sai jibi sai je ta murna ai mu wuce kusa da wani ai ya ce mun zai tafi abuja to da ya ce maka zai tafi abuja sai mene shi arzikin Allah zai je nima kai ko kana nan kana dankoma kofar gidan shi kai ma inda ya tafi abujan kai ma ka je naka abujan mana a gabanka ne 'ya'yan shi fa za su fito kai za ka buɗe musu ƙofar mota yara tun suna 'yan ƙanana suna kallon ka suna rena ka kai nan kana nan kana alfaharin ai kai kaɗai alhaji ya da kai ni ke biya kuɗin makarantar yaran nan in je banki in biya kai ƴaƴanka kai ba za ka rika biyan kai ma ka ba da ka ba wani kuɗin ya je biya musu kuɗi ba shantakewa da kasala ya faɗa mishi kasancin rayuwa to shine ke cewa duk mutumin da kaga ya ɗauki kawai shi dai ya miƙe ƙafa ba zai wahala ba kuma yana son ya ji daɗi to wannan mutumin shi kenan raunin shi ya tabbata wa ilamin bi wahanihi kuma ana ana shelanta kaskancin shi da walakancin shi har yanzu na gaba su gane yadda za a yi mutum ya zai tariki a kofin gidan wani mai kuɗi shi ne kuɗin ya fita neman kuɗi shi yana na ƙofar gida ‘ya'yan mai kuɗin su tafi makaranta shi yana na ƙofar gida su gama karatu a samun musu aiki shi yana na a ƙofar gida haba jama'a haba na na ba zai yiwu ba duk al'umman da ta fada cikin wannan wallahi ta fada cikin kaskanci da walakanci kuma ga yanin irin halin da muke ciki kenan a Najeriya kasan ta ki gaba ta ki baya kasa ta ki gaba kullun komi sai lalacewa yake yi ce dai arewacin Najeriya kididdiga ya nuna cewa kashi 70 da wani abu cikin talakawan Najeriya duk a arewacin Najeriya suke kashi 70 da wani abu na talakawa yana cikin arewacin Najeriya. Kuma abin ban takaicin ma talakawan wanda suke rayuwa a ƙasa da talauci. Akwai racin da suka fitar wa'insu alƙalima duk wanda bi ke rayuwa a ƙasa da wannan to shi ba talaka ba ne fatararre miyatatte fatara da miyata yake tafiya a kanta. Duk wanda ke rayuwa a ƙasa da dala ɗaya. Dala uku ne ma suka ce. duk wanda ke rayuwa kullum a dala uku to wannan ba fatararre kamin shi kamin yanzu lissafin da muka yi ɗazu dala uku shi ne yanzu ka ɗauka na? mu ɗauka dubu hudu da ɗari biyar duk wanda a yi ni ke cin ƙasa da naira dubu hudu da ɗari biyar to wannan fatararre miyatacce kenan na? ka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel in kana son ka gane wannan kawai ka dauka yanzu gidan ku ku nawa ne da kai da matarka da ƴaƴanka uku ba ku biyar kenan ba to 4500 so biyar kusan 22500 to kullun gidanka kana cin 22000 to zaka da kai da matanka da ƴaƴanka fa tararru sunan ku ba talakawa ba kuna rayuwa onda ko baki rayuwanku ba kuma kai talakawa ba in aka ba ana taɗin talakawa kar ka ɗaga hannu in aka ce ina talaka kawai ka sun koyar da kai in aka ce ina matararru to wannan fa ita ce rayuwan fa mafi yawan 'yan najeriya ba shi yasa jama'a wato mun mutu duk da kasancewa mutuwar tamu akwai dafisa da makirci da aka kulla aka jefa mu cikin wannan mutuwa dan da iyayen mu can ba haka suka zama masu mutuwan zuciya ba zamanin sassa dauna kowa yana da sana'a daga wanda ke noma sai wanda gidansu akwai sana'an rini suna rini waɗansu suna sana'an abin nan kira suna kira waɗansu suna sana'an ɗinki suna ɗinki amma mu ga matasan mu duk sun ki noman ma ga yanayin yanzu noman ma ya gagare mu sai tsararru to ga yanayin kullum muna cikin kuka yanzu ana batun masara ne naira dubu hamsin har da bakwai wa ake da dubu hamsin da bakwai inda zai sai masara don Allah shinkafa dubu kaza abu kaza dubu kaza abu kaza dubu kaza abinda kake iya siya a jiya da ka ci har kai rara kai zumunci to yanzu kana neman sai ka samu ninki biyar na abin da kake samu sannan ya iya maka abin ma da kake yi to ballanta naka je kai zumunci to attara jama'a sai mun yi taka tsantsan da attara wa dalilin ala tarafi sha'anihi duk mutumin da kuma attaraf ya mamaye rayuwarsa shantakewa da san jiki da neman jin daɗi ba tare da wahala ba to shi kuma wannan dalili ne da ke nuni akan cewa al'amuran shi da sashi ta ci baya za ga suna ta ci baya ne duk sha'anin da ya ɗauka sai ya ci baya wa adamu babdihi amrin sannan kuma al'amarin shi zai ma kasa kontrolin ɗin al'amarin shi ba zai iya babdi ba zai iya gyara al'amuran rayuwar shi ba wa annahu afara laza'ir al-hayati ala al-jidd wal ijtihad matukan da ya kace kai za ka fifita wato jin daɗi ne wannan ƙyalƙyaltar rayuwa da daɗinta za ka fifita wannan ne akan ƙoƙari da zagi damtse to ka faɗa cikin ƙasƙanci da walaƙanci to shi ne mala cewa ma'afu tsorata hazal maram amma dai duk da haɗarin wannan ciwon wa kafaratu abararihi da matsanancin irin yawan cutar wanda yake ma al'umma ko ɗaiɗaiku kana labudda lana annaba a aidina ala hadhal jurh babu dai kuma makawa sai mun dora hannunmu fa akan wannan ciwo akan wannan mikin duk da matsalan nan to dole fa kuma mu dora hannunmu akan wannan mikin wa nuhawilu mu'alajatahu mi kokarin ya za a yi ni fafutuka gurin magance wannan matsalan tunda dai mun gane matsalan nan akwai ta to duk sai mu rike hannu mu ce shikenan to muna da matsala shikenan mu mutu da matsalan mu dole ne mu kokari mu ga yadda za a yi mu magance mu kanmu wannan matsalan da ta same mu sai ma da ya ce to fama haƙiƙatu tara to me haƙiƙanin ma'anan a tara muna da buƙatun mu san haƙiƙanin ma'anansa wa ma masawi'uhu menene aibin wannan matsalan wa kaifa nu'aliju mujtama'atina allati ishtara allati tashra fiha hadha da ya za a yi mu magance mu magance ma society mu magance mu al'ummanmu wannan matsalan wanda wannan muguwar cutar ta same ta wa fi hadha alkitab ma la ta cikin wannan littafi ahbabna an nujiba ala hadhihi istasaulat muna fata insha Allah ta'ala za mu ba da amsan waɗannan tambayoyin wa ashkuru kullu man sahama kuma ina godiya ga duk wanda ya kokata ya bada taimako fi idadi hadhihi almadda wurin samar da wannan topic din wa ikhrajuha da fitar da ita da suratul mardiya da wannan yanayin abin yarda Allah ka qadir qutana Allah ka daidaita al'amuran wa aslih niyatina Allah ka gyara niyoyin mu wa amalina da aikace aikacen mu wa fiqana lil khair wal huda kuma Allah ka datar da mu zuwa ga dukkan alkhairi da kuma shari'a to Allah ka datar da mu to yanzu dai ina kyau tsammanin kowa ya hararo menene ma'anan attara kalma ɗaya zai wahalan gaske ta iya bada ma'anan attara za ga ta haɗu abubuwa ne da yawa amma dai yanzu a cikin tunanin mu kowa san aka ce attara shine neman jin daɗi da miƙe ƙafa da shantakewa amma tare da kasala da san jiki da rashin miƙewa a aiki tukuru da kuma facaka da kecere ni da waye duk wa'annan abubuwan su ake kira da attara to Allah ka yantar da mu Allah ka kubutar da mu Allah ka daidaita mana al'amuran mu ka ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik